الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بدا كراتو أشيم وانا لكاز من رجلة الخلود زام ساشا من أجل ثلاثين دبيات وعن حسين الأسدي قال سمعت مرصد بن حوشي قال كنت جالسا إلى يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شقه كأن شقة وجهه صفحة من حديد فقال له يوسف حدث مرصدا بما رأيت فقال كنت شابا قد أتيت هذه الفواحش ولما وقع الطاعون قلت أخرج إلى سجر من هذه السبل ثم رأيت أن أحضر القبور فإذا بي ليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت وأنا متكئ على تراب تراب قبر آخر إذ جيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك وسووا عليه فأقبلت عائلان أبيضان من المغرب مثل البئرين حتى سكت أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ثم أخاره ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على سفيره فجئت حتى جلست على سفير القبر وكنت رجلا akwai la'anata babu tsoron da a rubuta shi وكنت رجلا لا يملا جوفي شيء sai ya sa kawai kuntu rajulun yamla'u akwai la wa kuntu la na'am na ran bai shiga ba wa kuntu rajulun la yamla'u akwai la la yamla'u jawfi shay'un qala fasamitu hu yaqul alai alasta za'ira asharaka في ثوبين ممصرين تصبح جهمات كبرا كمش الخيلة فقال فضربه ضربة ترى الكبر حتى فاد معا ودهن ثم عاد فعاد إليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات وكل ذلك يقول ويذكر أن القبر يفيد معا ودهن ثم رفع راسه فنظر إلي فقال انظر أين هو جالس أبلسه الله فقال ثم ضرب جانب وجهي فسكت فمكثت ليلتي ليلتي حتى أصبحت قال ثم أخذت أنظر إلى القبر فإذا هو على حاله فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرأي هو نار تأتيه للميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار فالنار ماء ماء بارد والنار آه والماء نار تأتج malaci an samo daga Hussein al-Asadi yake cewa najimar sadiqan haushi yana cewa wata rana muna zaune a wajen Yusuf dan Umar kuma kusa da shi akwai wani mutum a zaune amma wani jefin fuskarsa yadda ka san ƙarfi yana sheƙi kamar irin wanda wuta ta ƙone shi ya warke na kasa akwai wani warkewan wuta za ta wuta za ta ga wajen kamar gilas ya ce sai ya ce ma sai shi ya dubi wannan mutum sai ya ce bawa bawa mursid ba shi labarin abin da ka gani wato me yasa ne ka har fuskar ka ta dawo haka shi ne ce to gaskiya ni labari na tun na saurayi dai wato ba daɗi irin shi ɗan gari ne yana abubuwa marasa kyau ya ce sai kuma annoba ta zo ta faɗa a garin su sai ne ya ce gaskiya zai tuba ya ce ya tashi ma ya tafi can bayan gari yace daga ƙarshe ma ya shawara bari ya je saboda aikin kusan mutanen da idan suna sha'awar aikin lada sai su je tona kabari na na yanzu ne kawai ake tonon kabari sosai ko yanzu da wuya ka ga mutum ya je gani yake ma masu tonon kabari kamar wasu aljanu aljanu ne na kamar wasu mutane ne wannan kamar ba su da ba daidai su ce ba yanzu wani za ka ba shi miliyan goma ba zai tona maka ba da yana ga kamar yana gama tona za a tura shi zai wuce amma na da za ka ga aikin lada ne cikin ayyukan lada da mutum zai bushe iska ya je ya yi shi da ya je ya tona kabari to ya ce ina zuwa ina tonon kabari ina tonawa ya ce wata rana na tona kabari ina ɗan shingiɗe a bakin wajen sai kuwa ga jana'iza an kawo kamar yadda abunan suke yanzu suna da kabari extra na a tone kana zuwa akwai waje ina nuhu kullum haka suke akwai ranar da ɗaya daga cikin masu tonon ya tona kabari bayan ya gama sai ya rasu abu ɗaya rage ba a kashi a kabarin da ya tona ba sai aka kawo wani kafin a gama mar wanka shi ne sai masu tona suka ce to bari su tona masa wani na shi kuma wanda aka kawo a kashi a wanda shi sai ga kabari wanda ya tona wannan shi ne a cikin nan yanzu suna nan Allah ya jikin shi misali to sai ya ce na tona kabari sai an ga an kawo jana'iza aka zo aka kunne ta kuwa ina a gabana aka sufa ƙasa su aka tafi ya ce suna tafiya kawai sai na ga wasu tsuntsaye manya-manya farare ya ce sun zo yadda ka san girman raƙumi sun sauka a kan kabarin ya ce ɗaya ya fada a cikin kabarin ɗaya kuma ya tsaya a kan mamaci to ɗaya wajen ƙafarsa ɗaya kansa ya ce sai kuma na ga sun tona shi suka shiga cikin kabarin ya yana bakin kabarin ya ce ni da na ga haka maimakon na gudu sai na matso kusa ya dama ya ce ni mutum ne mai son ganin kwakwaf wato duk abin da kasan suna da kokari na ba tsoro ya ce kawai sai na matsa kusa na gari haka wannan me yake me za a yi ya ce na zo na tsaya ya ce sai na ji magana sai na ji ana cewa a ba kai ne kake zuwa gidansa da kanka kana kwalliya kana tafiya kana girman kai kana takama ba kun ga dama Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗi na lalaye bu ko kullum muktari faku Allah bai san mutum mai takama Allah bai san mutum mai alfahari wannan wasu sufa ce wanda in mutum ya haɗu da ita ba kyau ko mai wadaci ya haɗu da ita bare kuma talaka ya haɗu da ita kun san na talaka har ya fi musiba akwai hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ga waɗanda Allah ba zai kalle su wurin jayya sai sai talaka mai kilon kai amma ba wai mai kuɗi mai girman kai ya sha ba fa shi ma zai shiga wuta amma na talaka ya fi zafi ne kaga na talaka shi ba ba ba ba ba ba na ba dalilin da zai girman kai amma kaga mai kuɗi an san jini shi dan ya shirya masa an san dalilin da ya sa shi girman kai saboda yana kuɗi mun san kuɗi na rikita mutum kuɗi na canza kwakwalwa sai wanda Allah ya yi kansa Allah ka tsare mu Allah duk abin da zaka ba mu Allah ta ka da sunna eh wannan addu'a ce da kowa ya kamata ya yi dan ma yanzu baka da kuɗi baka san ko nan gaba za ka yi kuɗi ba na kar ka zo ka rikici don wallahi da ka yi kudi ana rikicewa na rikicewa sosai ba mutum ya ga kaman na ɗaya mutum ya ɗauka ba zai mutu ba saboda kudi za ka ji maganganun kai ka za an samu rigima saboda idan mutum ya yi kudi matsala ba a iya gaya bar gaskiya sai ka ga wanda suka kewaye shi kawai suna ta raka shi yana ta hauka saboda komai ya faɗa za a ce alhaji haka ne haka al'adar mu take da wuya ka ga wanda zai dube shi ya gaya masa wannan abin da kake ba daidai ba ne haka za a sadaka shi kawai komai ya faɗa har ma ka samu wanda suka iya wato ba mai munafurci kenan eh suka iya kanzagi duk abin da ya faɗa ba shi ne aka ba da tarihin wani wani bawan Allah ba shi kani ne wansa ya zama shi ne kani ya yi kuɗi ya samu fadawa amma ganin bai da kuɗi to shi ne sai wata nan ya bawa ya bawa kanin ajiyan cek takarda shi ne to kanin yadda yake zaune sai sai bera ya zo ya cinye cek wanda ya ce ina cek ɗin da na baka ya zo a gaban fadawa ya ce ina cek ɗin ya ce bera ya cinye ce wannan wani irin magana ne ku taɓa ganin yana ce musu ku taɓa ganin bera ya ce suka ce a ka ina ina da bera da cek saboda haka yake zo yi amma shi wata ran da aka bashi ajiyar zinari ya zo gaban sa ya ce bera ya ci sai suka ce ka bera shi gini Allah na eh ba wato bera sai ya ta wuce da haji beran da ba zai iya cin cik ba na amma ya ci ya ci zinari Allah ya tsare mu to shi ne da suka gaya masa haka shi ne fa suka kama dukan shi ya ce in suka duke shi a idona sai na ga ya zama ruwa ya zama ruwa ya narki sai kuma ya dawo sai kuma su ƙara dukan shi sai da suka masa haka sau uku ya ce duk da haka ina kallo fa ya ce kawai sai na ga sai na ga na daga kaina sai na ji ana cewa ina yake kawai sai na ji duka fuskata wannan shine shekin da yake ba da labari yace sai na ji an bige ni a fuskata yace nan na faɗi a sume a nan na kwana yace da aka waye gari na tashi kuma sai na kabarin normal na gan shi normal yadda yake ba a komai shine sai mala yace to wannan abin da ya gani na ruwa na cewa an zama ruwa da mai yace an da idan sai ya gani shine irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin yanda shedan zai a irin dujal zai zo wa mutane wato kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da ruwa amma wuta ce na shi dujal zai zo da wuta amma kuma ruwa ne a idan mutum sai ya ga ruwa mai sanyi amma wuta ce sai ga ruwa amma kuma wato ya ga wuta amma ruwa ne ya ga ruwa amma wuta ce ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda dujiyar ya zo lokacin da yake nan in ya zo da ruwa ya ce ga ruwa ga wuta wanne za ka haɗa maza Allah ya ce ka haɗa wutar in ka haɗa wutar dujiyar za ka ji ka a cikin ruwa mai sanyi in ka haɗa ruwan dujiyar za ka ji ka a cikin wuta tana zaɓaɓɓaka Allah ya kiyaye to wannan dai yana gaya mana cewa mu kiyaye girman kai kiyaye alfahari kiyaye jiji da kai bai da kyau muguwar ɗabi'a ce kuma shi dan haka yake zuga mu da masu shi da marasa shi duk kusan ɗaya ake sai wanda Allah ya tsare za ka ga wani bai da komai amma girman kai ya kiga shi wani kuma yana da kuɗi kuɗin ya sa shi girman kai to kowanne musulunci baya so mutum ya haƙuri Allah shi yake rabo shi yake bawa duk kowa abin da yake Allah shi yake azurtawa Allah ka azurta mu assalamu alaikum wa abun wani abu bane cikin su akwai wani da nake ta ba da labarin shi sanata yayi sanata yayi yayi minista yayi wane ne har minista abuja nan da ya koka shi ma ya koka eh wallahi ba za ka ba bai wani wani wani nuna cewa shi minista ina nufin da ko in da koma me eh ba wani wanda ya sauka mana ke bello muhammad musa bello wallahi ba dauko mai ba kuma duk an ganin karatu ne da gane menene ake eh kawai kai kai dai kawai a saka aikin mutane so wasu na ganewa amma wasu gaskiya ba ka gane wala ya kun sai dai ka samu huta to gaskiya wato cikin maganan ta gwamnati a yi addu'a samu mafita akwai karatu a ciki maganan da yawowa daidai ba za a da daidai ba a sa maganan dawa daidai kawai mutum ya su dai Allah ba su hikimar da za su yi da yadda za su yi mutane za ka ji suna ta maganganu wani ma na ji shi yana cewa kawai shi kawai a dawo da Buhari na a jamar kulli zai ga da mulkin kama wasa ya dauka zai biye ya ka kone shi a alabi ya yi aka ci haka ce wai a dawo da buhari a jamar kuri kawai ya ci ya gyara so kawai da yin sai mutum ya roƙi allah akwai mala ibrahim khalil na ji yana wata magana abin ya ce to shi dai mulkin nan yadda ake yi kuma da yadda da yake malami na addini ya yi maganganu cewa dai kai talaka dai ka sani cewa al'amarinka na wajen Allah kar ka manta da wannan sannan yace duk wani waje da kake dan neman kake samu dan kowa da taro to kar ka yadda ka rabu da shi wai cewa tunubu ya hau ina eh magana eh magana ta gaske yace duk wani waje da kake kake dan samu dan taro da sisi na cefane yace kai kokari ka kula da wajen karka yi wasa da shi karka yi ɗauka ka rutuwa tuni ya hau ya ce ba wani abin da za a jini zai ba shi saboda mai badawa shi ne Allah mai hanawa shi ne Allah yawa da ka ɗauka ma saboda wata gwamnati ta hau ne za ka yi arziki ya yi kuskure sa'annan karmanta talaka haka za a samu talaka har tashin kiyama duk ma wanda ya zai ce zai cire mutane talauci ƙarya yake masu hikima sai suka canza magana suka ce za su ɗan rage raɗaɗin na ɗan rage raɗaɗin talauci ba ka ga wannan magana ta ɗan hankali ka ga talaka aka ba shi sabulu ya wanki ya rage masa na raɗaɗin talauci amma cire shi kan ba mai cire shi ke Allah shi kuma Allah maɗaukacin sarki bai yi duniya don zai don ta babu talaka ba wani malami ya yi wani rubutu mai ban sha'awa da hikima ya ce kunga ka'idojin musulunci ka'idojin musulunci guda biyar ya ce allah madaukakin sarki uku ya sa mutane su dinga yi sauran sai ya bar su manista da'a ko da su shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ko wa iqamu salati ko a a wasan ramadan waɗannan kowa aka ce sai amma da zakka da haji sai ga mun ga wanda yake wannan sai ga mai kuɗi wannan sai minista ta a ilai sabila shi ma yana da alaka yace me yasa Allah ya sanya su wannan inda Allah zai yayi duniya za a zama ba talaka cewa za a ba zakka a tambaya yayi da kana ga da za a yi duniyar da ba talaka wa za a ba zakka da haka Allah malaka haka ya tsara rayuwa kawai sai dai mutum ya nemi sauki wajen shi Allah shi ke wadatawa Allah ka wadata mu so gaskiya ne yace akwai wasu waɗanda in suka samu ko mukami ko kudi suka ga sun daina ɗaukan wayan mutane shin wannan yana daga cikin wulakanta mutane wani zai zama yana ciki wani kuma zai zama baya don ka gani kuma baka da kuɗi ba za ka yi waye gari kawai aikin ka ɗaukan waya ba misali ordinary ne ma ce ba maganan kuɗi idan da za a ce irin yadda mutane suke wani kawai haka kawai in ya ji bacci ya yi ƙoƙari ya bacci fa ya ƙi kawai zai ɗaure sai ya tuno ka karfe sha biyu da rabi sai ka ji ya buga o ya kasa bacci to kai tun da kayi bacci misali zai wuce a kanka kaga irin wannan misali za ka ga akwai waya da ba su da dalili misali in kaga dalilin da ya sa ka ki dauka kira ya kaga ba maganin girman kai wani uzurin lam rayuwarka amma akwai wanda za ka ga haka kawai na yana ga klasin shi ne ya wuce wasu kila wasu abokai ne wasu yan uwa ne misali amma sai yana jin wannan ya wuce yanzu ya magana da shi to kaga wannan ya zama misali ya zama girman kai amma ya zama ta yaya da uzuri ina nufin na rayuwa ba zai yi ba zai wani ba Allah ma da aka bar labari shi wayan ma ta mata rana yi wallahi abun burga yana da ranar kunna waya wallahi yadda yake wuce naka wayar take wuce sau ya sa ran har mutane sun gane za a ran talata ba a samu saboda ba a kunna waya ranta sai ka ga mai tsari mu yanzu kana fita gida ka manta waya duk hankalinka in ya kai dubu na sai tashi kuma da masu abin mayi da wanda ma ba su da abin yi akwai wanda sallah ma wai sai sa waya a gaba yana dubawa ba wai yana ajiya ba ai yana dubawa ba yana sallah yana duba tana zai sa ta tana dan bilinki yana sallah yana ganin waya kira shi da kai da sallama za ka ga ya daddana wani ya ce ai muna sallah ne akwai wanda ana sallan ma da waya ba wai ina sallah ina sallah eh wallahi ana cikin sallah irin wannan ya kamata mutum ya zinin gawa kan shi lissafi tunda da da ba wayan ya kake rayuwa ai abin tambaya ce ai an har rayu ba waya abin da kuma wannan ma za ka ga ya damu da ita din duk ba abin damuwa ba wai a za a neme ka za a neme ka ko ba ka da waya ana neman ka ai sai an nemo ka wallahi na yanzu jami'an tsaro waya kake da shi suke kamo ka na ai ko ba ka da ba in dai kana ana neman ka za a neme ka sannan komai wayanka wani ma za ka ga ke sai ya fita ka rasa mai yake faɗa ba komai eh ba a neman shi ko ina kawai hira ne za a bai shi shi zai gaisa to irin wannan dole a kula akwai wanda lalle in mutum ya ɗauka wayan su gaskiya bai kyauta ba ta alama da na cewa yana jin ya fi su kaga akwai waɗanda idan suka samu mukami duk abokai su kuma sun canza wanda shi ma kuskure ne aka ga abokinka wanda kun tashi tare saboda bai da kuɗi sai mutum ya canja aji to shi yasa ake wa shi talakan nasiha cewa in kana da aboki ya samu mukami kama ka rabu da shi eh ka bar shi sai ya gama ne kwa dawo amma za ka ga wasu da kansu suke neman mutane to wannan yana da kyau Allahu ala na eh gaskiya ne gaskiya ne laji gaskiya ne ya ce akwai wanda ya samu mukami a rana ɗaya ya samu cek wajen dubu uku da ɗaruruwa kaga ba za su kara akwai kan akwai mutane waɗanda suke damun mutane wannan yake shi yasa ai kaga wannan annan ai za ka mar uzuri misali za ka masa uzuri kuma da da mu zai waye gari kawai bai bai da bai da aiki sai an sawaya ba eh amma da kuma akwai wanda ya kamata in ya kira a ɗauka akwai wanda ya kamata a kira shi ma الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين